بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة أنا وتا أشرين أكو وتا أكو شكرة دبودين دريهدو da talatin da uku ashirin da uku kuwa haka ne? haka ne ashirin da uku watan rabi al'awwal bai wanda shi ne ya dace da hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida wanda yau ina jin shi ne darasi na hudu a cikin sura ɗin za mu tashi kan aya ta shida daidai ayar da take magana kan alwala na mana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza qumtum ila salah idan kun yi niyyar yin sallah kalmar idza qumtum tana nufin idza aradtum alqiyama ila salati daidai yake da fadin Allah fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim yani idza aradta an taqra alqur'an idan kun tashi kun yi niyyar yin sallah ba wai in kun tashi yin kadiqamati salatu ba a in za ku yi sallah shine idza qumtum ila salah wannan aya iya wannan gabar yana nuna mana wajibcin yin alwala duk lokacin da mutum zai sallah sai ya alwala tunda ya ce idan kumtum ila sala idan kun yi niyyar yin sallah kuma shi ke nuna mana ashe niyya tana daga cikin wajibabbin alwala niyya tana daga cikin mai farillon alwala to amma da muka ce duk lokacin da za ka yi sallah sai to wanda yake da alwala fa shi ma sai ya sake a'a sunna ta tabbatar mana sunna ta tabbatar mana idan mutum yana da alwala to yana kan tsarkin sa kenan dama an ce kai alwala ne idan akwai hadasi a jikinka to yayin da kake da alwala kuma ba sai ka sake ba sai dai tusa alwala alwudu ala alwudu nurun ala nurun alwala akan alwala haske ne bisa haske kina anan sai mu ce idza qumtum ila sala wa antum ghayr ala ghayri tuhur idan kun tashi sallah ba ku da tsarki kenan saboda manzo Allah ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Allah ba zai karbi sallar ɗayan ku ba yayin da yayi hadasi sai yayi alwala hadisin Imam Bukhari da Imam Muslim Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nuna mana a aikaci cewa maimaita alwala koyaushe din ba wajibi ba ne shi yasa na ce mana sunna ta nuna mana cewa ba ana nufin duk lokacin da zaka tashi sallah sai ka sake alwala ba ko da kana da alwala saboda a yakin gwalalo ghazwatul khandaq kenan manzo Allah ya hada tsakanin salloli guda hudu da alwala daya sallah hudu ya haɗe su ya ninke su akan alwala guda daya bai sake alwala ba kamar yadda hadisi ya zo ingantacce daga suleiman ibn buraida daga babansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace annabi ya ce annabi ya kasance sallah yawmal fathi yawmal fathi makkah as-salawat al-khams bi wudu'in wahid shi a wannan riwayar ma cewa ya annabi ya yi salloli biyar kenan sallar farko da alwalata sauran hudun fa ba alwala da ɗaya ya wadata ya yi alwala wato bi wudu'in wahidi da alwala guda daya sallallahu alaihi wa sallam wasu suka ce idza qumtum ila salati yani idza qumtum ila salati min an-nawm in kun tashi yin sallah min an-nawm daga daga bacci kamar mutumin da ya bacci ya farka zai yi sallah to sai yayi alwala haka wasu suka ce abinda ake nufi da ayar kenan wasu kuma suka ce a'a wannan maimaita alwala ko da kana da alwala wannan mustahabbi ne ba wai ba wai dole bane ba idza kana al-insanu ala tuhrin fa innahu yundabu an so in mutum yana kan tsarki ya maimaita alwala manzo Allah ya ce man tawadda ala tuhrin kataba Allahu lahu ashar hasanat duk wanda ya alwala akan tsarki hadisi Abu Dawud yana da alwalarsa ya daɗa tisa wata alwala to Allah zai ba shi lada goma Allah zai ba shi lada goma ashar hasanat kyawawan ayyuka za a rubuta masu guda goma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wata riwayar aka ce yayi umarni da ayi alwala ko yaushe idan za a yi sallah da tsarki ko babu tsarki amma yayin da wannan hukunci ya tsananta ga al'umma jama'a suka ga hukuncin yayi tsanani sai annabi ya ce to a bari amma dai in za a sake in za a sake sallah to sai an sake alwala sai an sake aswaki shi ma wannan riwayar Abu Dawud ne kenan kamar ka ce da annabi ya ce in za duk sallar da za a sake sai an sake mata alwala hukuncin sai ya tsananta ga mutane sai ya ce to abinda za a yi a'a a yi aswaki kawai wanda yake da alwala in zai sake sabuwar sallah to ya aswaki kamar yanzu misalin kana da alwala za ka yi sallar isha'i to ya za ka yi sai ka asuwa ki kawai sai ka tona shi ma ɗin musahabi ne an so ka yi haka ɗin tayi um, abdullahi abbas ya ruwaito wata riwaya daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama cewa kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam faraja min al-ghaib mun kasance a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya dawo daga bayan gida فأتي بطعام سيأكد أمي أبنتي فقيل لو أكتر شيء ألا تتوضأ يا أنه وذاك الولابة سيأتي لسلمة saboda mai zan yi alwala a usalli fa a tawadda zan yi sallah sannan kuma in zo in sake alwala zan yi sallah sannan kuma in zo in sake alwala a nan abin da yake nufi a nan hadisi malamai suna kawo shi cewa cin abinci baya warware alwala cin abinci baya warware alwala ya je bayan gida ya yi alwala ya zo ya ci abinci to dan mutum ya ci abinci sai dai kuskure bakinsa kawai amma alwala ba sa warware ba idan kun tashi yin sallah faksilu wujuhakum ku wanke fuskokinku fadin fuska shine daga matsalar gashi zuwa ƙarshen wannan gemu haba daga nan goshinka tsawon daga sama zuwa ƙasa daga matsalar gashi zuwa zuwa ina zuwa geman yanka nan haba ba sai an ji har ke an hanci ba sai an ji har makogoro ba to wanda yake da sanko ba an san sanko to wanda yake da sanko shi ya zai sai ya faro daga can sai ya fara a bisa yadda kowa yake fara tunda shi larura ce ta ta sa haka da an gane ko fadinsa kuma wannan tsawon fuska ke fadin fuska kuma daga nan farkon kunne dinnan zuwa farkon wannan kunne shine fadi kenan idan ka zo alwala ba daidai bane mutum alwala ya zo wanke iya nan kawai dan wasu za ga su alwala iya nan kawai suke wanke a a sai ka wanke hannun hassaji nan ma sai ka wanke hannun gudu shine fadin sa ardan tsawonsa kuma daga matsalar gashi har zuwa ƙarshen haɓaka shine faksilu wujuhakum dole ne a shigar da ruwa a cikin ainihin wato wannan gashi na ido din gashin gira da kuma kwarmin ido duk malaman fikihu suka ce in an zo alwala sai an shigar da ruwa gurin gaba daya kada mutum ya mururi kawai ya shafe ba tare da ainihin ya cuccuɗa ruwa ya shiga ba gemu kuma idan ya kasance gemu mutum yana da duhu ta yanda ba a iya hango ƙarƙashin haɓarsa saboda gemunsa ba a iya ganin haɓarsa saboda yawan gemunsa to wannan ba wajibi ba ne in ya zo alwala sai ya wanke gemu kun gane mai gemu mai yawa idan ya zo alwala in dai ba a hango haɓarsa ta ƙarƙashin gemu to ba wajibi ba ne ya wanke don gemun ya yi yawa kenan amma idan gemu ɗin shafar-shafar ne gemun da ba mai yawa ba ne ba to wannan idan an zo sai an hada an wanke gabaki daya sai an wanke gabaki daya kamar yadda malamai suka yi bayani Allah musa to yaya maganar gemu mai tsawo haka gemun da yake yana da tsawo ba iya haɓar ba ne ya yi tsawo wani ma gemun su ya kawo masa har zuwa ina har zuwa wato kamar ka ce kirjinsa shi ma sai an wanke an zuba masa ruwa ya biyu wannan kaulani ne wasu malamai suka ce dole ne sai an bi shi da ruwa an zo alwala shine rayan abu hanifa Allah ya masa rahama wasu malamai suka ce gaskiya ba wajibi ne shi abu hanifa ya ce ba wajibi ba ne afwan wasu malamai kuma suka ce wajibi ne a biyar da ruwa akan gemun nan komun tsawonsa saboda Allah ya yi umarni da a wanke fuska duka kuma gemunka yana cikin fuskarka lalle gemunka yana cikin fuskarka to wannan kenan zance dai mafi inganci gemun da yake mai tsawo ne a wanda yake yayi duhu ba sai an wanke shi kamar yadda ake yin wanka ba amma shafa masa ruwa idan an zo alwala haka to sai a shafe shi haka sai a ja kun ga in an zo alwala za a shafa nan ma dai ruwa ba ta kai wa idiyakum ila almarafiq wanke hannayenku zuwa almarafiq mirfaq kenan ake nufi ina ne mirfaq shine zuwa gwiwan hannu wanke hannunku daga nan zuwa gwiwan hannu daga farkon hannu zuwa gwiwa wannan ila din tana nufin ma'a kamar yadda wasu malaman suka faɗa wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum ai ana nufin wala ta'kulu amwalahum ma'a amwalikum kina idan ka zo wankin ba za ka wanke ne iya nan ka tsaya ba sai ka dan shigo da shi kasa haka wannan elbow din wannan elbow me sunan nan gurin da Hausa gwiwa hannu to idan ka zo wanke hannu ba za ka tsaya akan tsinin ba ne sai ka dan yi kasa haka to shine ma'a ila din yana nufin me ma'a wa aydiyakum ila al-marafiqi ay wa aydiyakum ma'a al-marafiq shine zance mafi inganci kamar yadda malamai suka bayani akan sifar alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ansari ila Allah man ansari ma Allah haka malamai suka ce idan an zo wanke kafa ma sai an hada da idan sawu kamar yadda aka ce a wanke hannu a hada hada gwiwar hannu haka wasu malamai suka ce Allah musu rahama wamsahu bi ru'usikum kuma ku shafi kanku ku shafi kanku malamai sun yi sabani a bisa gwargwadon abinda za a shafi kai din imamu malik Allah masa rama yace duka kai za a shafa gabaki daya me dalili yace idan an zo taimama ina ce fuska gaba daya ke shafe ta ko yace to in kun zo alwala ma sai kun shafe kai duka bata taso ba mutum ya dan sa hannunsa kawai haka ya dawo da shi in ji imamu malik rahimahullah ta'ala rahmatul wasi abu hanifa ce ka raba kanka kashi hudu in ka shafa kashi ɗaya yayi one over four din kanka yayi in ji abu hanifa Allah ya masa to imamu shafi'i shi kuma ya ce za ka yi shafa ne a bisa gwargwadon inda inda ka shafa za a ce ka yi shafa yanzu misalin idan na yi haka da ya zata na yi haka za a ce na yi shafa ko na taba kai amma idan na yi haka ba to a gurin imamu shafi'i ya yi duk abin da ka yi inda za a iya kiransa shafa to ya yi a gurin wa imamu shafi'i imamu malik in dai malikiya kake in ka zo shafar kai sai ka shafe duka kan gaba daya shi sa ko a cikin alari ko ishimawi ko sauran littafai cewa ke wa masu jami'ur ra'asi ko ba kai ce ba wa masu jami'ur ra'asi shafe dukan kai a hanafiya kuma wa masu badar ra'asi shafan wani bangare na na kai wanda suka kafa wanda suka ce a iya shafa wani bangare na kai sun kafa hujja da hadithin mughira ta bin shu'ba yace annabi sallallahu alaihi wasallama tawadda'a fa masaha bi nasiyatihi wa ala imamatihi wa kuffaihi annabi ya zo yayi alwala sai ya shafi nasiya nasiya shine nan makwarkwada yayi alwala ya shafi iya makwarkwadansa sannan kuma ya shafi sauran kuma ya shafa rawaninsa kaga nan gurin ai bai shafi duka kan ba ya dai hada da rawani to sai suka ce ashe ya halatta a shafi wani ba'adi wani bangare da kai sannan annabi ya shafa akan kufin sa hadisin imamu muslim to amma su ma wadancan suka ce sai an shafi duka din ka ce ai tunda akwai rawani ne shi yasa ya shafi wani bangaren kai amma tun da ya shafa rawanin cikatan kan kenan da ba rawani ai dole duka kan za a shafa da baki daya wasu malamai sun halatta yin shafa akan rawani kawai yanzu mutum ya zo yin alwala ba ba sai ya cire rawani ba yanzu ga rawani a kaina ra'ayin wasu malamai idan ka zo ba sai ka wahala cire wannan makurin da ka zo sai ka shafa akan wannan rawani ka shafa ka dawo sai ka shafa kullum me dalili suka ce wannan hadisin na muslim na mughira ta bin shauba kuma shine ra'ayi imam al-auza'i Allah ya masa rahama halacci yin shafa akan rawani kawai da kuma ra'ayin ishaq ibn rahu ya malami imam al-bukhari Allah ya masa rahama to amma da yawan malamai da yawa yawan malamai ba su goyi bayan ra'ayin ra'ayin shafa akan rawani kawai banda kai ba da yawa ba su goyi bayan imam al-auza'i da shi imam ishaq ibn rahuya ba a ce a shafi rawani a maimakon kai rawani kawai a ai annabi ma cewa aka yi masaha bi nasiyatihi wa ala imama sai da ya shafi makwarkwadarsa sannan ya hada da rawani to duk wanda zai shafa akan rawani to sai ya hada da wani ba'azi na kai sannan sai ya shafi rawani wa arjulakum ila alka'bayn ku wanke kafafuwanku wato zuwa zuwa idan sawu a kira'an nafi'u da abi amir ibnu amir da imam kisa'i da yaqub da hafs sun karanta wa arjulakum bi nasbil lam da yi wa lamun din nan nasaba sauran malamai qurra'u sun karanta wa arjulikum bil khafd kenan da yi wa lamun din nan kisra wanda ya karanta wa arjulakum bin nasbi kenan ya zama to atfan ne ala qawli fafsilu wujuhakum wa aydiyakum yanzu a can ai aya cewa Allah ya za kuntum ila salati fafsilu wujuhakum ko ko wujuhikum yace wujuhakum sai kuma yace me wa wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum ko wa arjulakum ka gani arjula arjula wannan faɗin laɗin shine ya nuna cewa wankewa ake yi ba shafa ba ba kamar yadda 'yan shi'a suka tafi kullum in sun zo su wasa wanke ƙafa sai suka ɗauki wacce kira'ar ta kira'ar wa arjulikum wa arjulikum ilal kabaini to amma abin da ake bada an samu fi sauki shine wanda yake ganin cewa shi kafarsa ba zai wanke ba sai dai ya mata shafa sai a bincika aikin annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace me aka rubuto yake ko a aikace a ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama wanke kafarsa yake don har ma sai da aka gaya mana sifar wanke kafar aka ce yana wanke sau uku yana yin shafa a kafarsa amma a kan kofi kun fahimci wannan yawwa kaɗan ne cikin malamai suka tafi akan goyon bayan ra'ayin shafa a kafafu a kullum wannan kenan amma ra'ayin su shi'a da su da malamansu sun tafi akan shafan kafa wanda kuma ya saba wa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a tafi alal dawa kullum kafa shafi ta za a yi ba haka annabi ya ba kuma haka sahabbansa ba haka suka tafiya suna aikata ba shi sa majoritin sahabbai ammatu ahli al-ilmi wa sahaba min at-tabi'i wa tabi'in mafi rinjayen malamai mazuwa ilimi da sabon annabi da tabi'ai gaba daya sun tafi akan wajibi ne wanke kafa dole ba wai maganar shafa ba kyau suka ce khafdul lam fa wanda zai ce to me yasa aka yi wa lamun din nan kisara suka ce alal mujawara ne saboda makotaka ne dan an ce hamsahu bi ru'usikum bi ru'usikum saboda wannan ba'ul jarri din rukusi si ko to saboda makotaka da wannan arjul din yayi da ra'as an gama maganar ra'as sai aka shigo arjul shine lil mujawara makotaka da wannan kafa ta yi da ambaton kai shine aka ce wa arjulikum kawai amma ba wai dan ana nuna cewa abinda aka yi wa ka shi za a yi wa kafa ba ba haka ake nufi ba shine suka ce lil mujawarati lafzi la ala muwafaqati al hukumi amma Allah ya ce kamar yadda Allah ya ce azaba yawmin ali azaba yawmin ali kaga wannan al azab din sifa ce ta alim amma kuma an dauki irabin al yawm lil mujawara lil mujawara dalili da yake nuna wajibi ne a wanke kafa hadisin abdullahi dan amr yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi tafiya da shi sai muka rabu da shi ta kallafa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safar sai annabi ya wari ya koma gefe yayi baya muka zo muka tarar da sallah ta yi mana ko ya bar mu a baya muka tarar da an tada sallah lokacin sallah yayi sallar la'asar lokacin muna alwala ya ce sai muka zo muna shafa a kafafuwanmu in ji abdullahi dan amur sai manzan allah ya ce ya kiraye mu da mafi ala sautinsa fanadana bi ala sautihi annabi ya kira mu da mafi ɗaukakan sautinsa wailun lil aqabi minan nar wailun lil aqabi minan nar wani kwarin azaba ya tabbata ga mutanen da suke barin lam'a a alwalarsu hadisin bukhari da muslim kaga wannan hadisin karara yana nuna mana duk wanda ya shafe kafarsa ba wankewa ya yi ba to ya bar lam'a kuma hukuncinsa wuta in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu malaman suka ce ya abin da ake nufi da warjulakum almasu alal kufain ne ayan ma tana magana akan shafa akan hufi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shafa a kan kofi ya yi shafa a kan kofi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam hadisi ya zo daga urwa ibn al-mughira Allah kara masa yadda yace mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani dare mun yi tafiya sai annabi yake cewa akwai ruwa tare da kai sai ni ce na'am sai annabi ya sauka da kan abar hawansa ya dan yi tafiya har sai da ya buya ta inda ba a ganin sa sallallahu alaihi wasallam ya dan shiga duhu cikin dare wannan yake nuna duk wanda zai zo ya zagaya yana tare da mutane zai dan kewaya to yana so ya dan buya an gane ko yace sai yake cewa sai yake cewa fa afaraghtu thumma jaa fa afaraghtu alayhi min al-idawati sai na ɗebi ruwa na zuba manzon Allah daga ciwon nan buta wannan ya nuna cewa suna yi wa annabi hidima wato hatta idan zai yi alwala masu suke zuba masa ruwa ya wanke sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah a lokacin yana da riga mai kauri ta gashi saboda sanyi bai samu dama ya cire zira'insa gabaki ɗaya ba ta hannun rigar sai ya zanyo hannayensa ta ƙasa rigar sai ya fito da su ta asfalul jubba ya wanke hannayensa ya shafi kansa ya ce sai na miƙa ƙafata ko na miƙa hannuna zan zare masa kuffofinsa guda biyu sai mazala ce dahuma fa inni atqaltuhuma tahiratayn kyale su ya mugira waɗannan kufi guda biyu na shigar da su suna masu tsarki ma'ana sai ne da tsarki na da alwalata na saka wannan kofi kamar yadda muka yi bayani akan hukuncin shafar kofi tana shafa ne a kansa idan lokacin da ka sa shi da alwalarka malamai sun yi bayani dangane da farallan alwala a cikin wannan aya wanke gabobin nan guda uku kamar yadda Allah ya yi bayani ya alladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum daya wa aydiyakum ila al-marafiqi biyu وامسحوا برؤوسكم uku وارجلكم الى الكعبين hudu to sai aka yi ijtihadi sai aka kara da akwai niyya ba ko niyya ya za a fidda niyya fadin sa idan kumtum anan aka zaro niyya kaga farlan alwala sun zama nawa sun zama biyar to ina sauran kudin ku ina sauran biyu ai da bakwai aka sani ko menene na shida na bakwai ka ce mun addalku ko da me kuma to addalku da alfaru wannan ijtihadi ne malamai suke kokari ne suke suka kara suka ce ai ba a cewa an wanke yanzu idan na ɗaibi ruwa a nan na zuba a wannan hannun na na sheka shi za a ce na wanke na jika amma in na zuba ruwan ne haka ba to kenan me sunan wannan abu ba faɗa dai me sunan wannan a yawwa cuccuɗawa aikin da hannun kawai nake tambayan sunansa me an zuba ruwa ashe ba wanke in ba cuccuɗawa da aka waddalku ita ma ta shigo wannan shine waddalku cuccuɗawa alfaulu ba gaggautawa suka ce bai halatta ba mutum ya zo yin alwala ya wanke fuskarsa kawai ya kama hanya ya tafi harkarsa sai bayan awa ɗaya ya zo ya karasa wanke hannun tunda bai halatta a haka ba kenan walfauru wajibun sauri ko to duk da cewa akwai sabanin malamai akan wannan din wasu na ganin in bukata ta sa za ka iya wanke fuskarka daga nan ka karasa bakin titi in ka rasa ruwa ka je ka wanke kafanka kuma kai alwala amma a ƙiƙanin gaskiya mai ya lalata alwalar inda wani ya yi haka ɗin yanzu mutum ya wanke fuska ya wanke hannunsa waje wancan magana ta malamin fikihu ya wanke fuska ya wanke hannu saura shafar kai da da wanke kafa sai bai yi ba sai da ya bari sai da ya hau babar ɗinsa ya je bata sai ya samu ruwa ya ƙarasa me illar alwalar na ya saba a tsarin suna saboda ba haka annabi ya yi ba to tun da ba haka annabi ya yi ba to sai nuna alwalarsa ta warware yanzu ina tambayar me ya warware alwalar eh ya fara eh to sai je kammala na'am malamai na'am ba ta warware ba to wanda ya ce ta warware na'am malam nisan da ya yi kawai nisa shi ke warware yana daga cikin abin da ke warware alwala nisa za ta iya yiwuwa a hanya ya yi wani abu to yana da garanti bai tusa ba na shi ne a so ake a ce muku aina aka samu magana gaggautawa eh cewa gaggautawan shi ma farilla ne cikin farillan alwala shi nake so yanzu a samu masa dalili ba ba cewa ne babu ba amma na'am eh shine na ce to waye ya ce kada wani abin ya shigo tsakiyar na'am yau an taɓa muku ɗan tsohon karatun ku ko a zahiri dai ba abin da ya saba to haka wasu malamai suka ce suka ce maganar walfaurun na akwai ta cewa kai ko ba ka bane haka wasu ka faɗa amma na na ɗan taɓa ku ne don kada ka je wata rana wani malami a littafinsa ya rubutu cikin fallon Allah bai kawo wannan ba yanzu akwai wanda kurin na wannan ayan suka dogara shi idan mutum ya yi alwala ya yi abin da wannan ayar ta ce alwalarsa ba ta yi ba ku duba ayar wannan ba ita ce ayar alwala ba rabin shafi ga ta nan to sai mutum ya yi alwala tibkan kamar yadda ya zo a cikin ayar alwala ba ta yi ba yanzu dan na zo me wai alwala kai me alwala ha dan na ga kai ma dan ra'ayin walfauru ne tunda aka aka dan taba walfaurun nan ran sai baci idan an ce Allah ina ce dai ainiya a wanke fuska a wanke hannu a wanke kafa ko to mutum ya yi niyya ya wanke fuska ya wanke hannu kuma ya wanke kafa sai dai kawai dai an dan samu rata tsakanin wankin kafa da wankin hannu sai ya ce bai bai alwala ba wani ya ce gaskiya bai yi malam ni ban hana ku bar ayin ku kuna da dama ku ci tafiya kai Allah sa albarka amma dai in ka je gaba ba za ka dawo ba kun fahimci wannan ku wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu shi yasa wasu malamai afwan kan tsawaita muku da yawa wasu malamai sun tafi cewa wannan tartibin ko ba dole bane jera alwala akwai a tartib magana jera alwala shi ma eh suka ce sunna ne yawa ba shi ma bai zama wani wajibi ba saboda Allah ce inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah dole ne idan mutum ya zo ba da zakka sai ya biyo wannan ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya suka ce nan ma da Allah ya ce idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum ba dole bane tartibin wasu malamai to kenan kaga a wannan ra'ayin nasu ku yi haƙuri ba ilimi wannan ra'ayin nasu ya halatta mutum ya faro alwala da ƙafa so sun ce sun ce tartibin ba dole ba jerawan ba dole ba me da ni suka ce ga ayar da ta yi magana a kan zakka nan dole ne sai an jera ko a cikin ayar an ce dole sai ka fara wanke fuska dole sai hannu ne zai biyo baya dole sai kafa wannan shafar kai an fada suka ce babu da haka kawai an dai so ne da haka in ka zo fara alala an ka dama ka fara ta kafa sai ka yi sama kawai ko ka faro daga daga daga daga daga shafar kai kawai ban sanya za ka yi ba ka fara da shafar ne za ka yi sama ne ko za ka yi ƙasa wannan fara'ayi ne cikin rayukan wasu masu Allah ya musu rahama an gane ko tayi wanda suka ce wajibi ne fa sai an yi tartibin wannan namu kenan ni ma dai wannan ra'ayin gaskiya bai yi min ba ban goyi bayansa ba ko da ke mun je gaba kuma za ku kama ni suka ce ba a taba samun annabi ya yi alwala ya faro da kafa ba duk alwala da annabi ya yi duk alwala da wani sahabi ya yi a jeren nan yake yi to wannan muwazaba da lazimta da aka zo kullum an zo alwala haka ake ya nuna cewa wajibi ne yawwa suka ce kuma ya za a hada alwala da ba da zakka ai ba ɗaya ba ne wancan fa ba da abinci ne wannan kuma aiki ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a taɓa ruwaitowa ya yi alwala a rarraba ba bayanin alqur'ani kuma wa bayanul kitabi yu'khadhu min as-sunnah fassara alqur'ani kuma ana samun ta ne daga sunna da haka wannan ayar alwarar annabi ya fassara ta a aikace shine yana yin alwarar sa me ame ajiri ajiri sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum ko wa'alul khayra kai la'allakum tuflihun ku yi ruku'i ku yi sujada Allah ya fara ambatar ruku'i sannan sujada ba a taba ruwaitowa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata ran ya zo sallah sai da ya fara sujada ya dawo ya ruku'i ba shikenan nan ma wani sai ya ce ba dole bane sai an yi da haka wajibi ne mura'atin tarjihi wa in kuntum junuban jama'a in kuna da janaba fa tahharu tulfi wanka wannan aya tana nuna mana wajibcin yin wanka yayin da janaba ta kama mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai wankan janaba yana fara wanke hannayensa sannan ya alwala kamar yadda yake alwala sallah wannan hadisi yana bayani akan yadda ake wankan janaba kenan hadisi Imam Bukhari da Muslim a kitabul haid Muslim ya rawaito shi Bukhari kuma ya rawaito shi babu kitabul ghusl babu wudu sai ya alwala kamar irin ta sallah sannan ya shigar da hannayensa a cikin ruwa ya tsefe gashinsa don annabi yana da gashi gashinsa har ya sauka kan kafadarsa sannan ya ɗebi ruwa ya zuba wa kansa sau uku da kamfata guda uku sannan sauran jikinsa kuma gaba ɗaya ɗebi ruwa ya watsa ya zuba ya wanke shikenan wanka ya yi wa in kuntum marda au ala safari idan kun zamanto marar lafiya ne ku ko kuma kuna kan tafiya au ja'a ahadun minkum min al ko kuma ɗayan ku ya dawo daga bayan gida shine bahaushe ya ce ga'ibi min al bayan gida tsuguno kenan in ya je tutu in ya yi turuso aula masumun nisa'a ko kun dan shafi mace sadu da mace lamastum anan ana nufin jama'atu jima'i kenan kuka sadu da mace falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiba to ku yi taimama ku yi taimama da ƙasa mai tsarki sa'id ƙasa tayyiban mai tsarki mai kyau famsahu bi wujuhikum ku shafi fuskokinku a taimama wa aydikum minhu kuma ku shafi hannayenku ma duka idan kun zo taimama wannan ya nuna mana yadda ake taimama a buga hannu a ƙasa a kore ko a karkade sai a shafa hannaye sai nan kuma a shafi a shafi fuska ko a shafi fuska sannan sai a shafi hannaye wannan yana nuna mana ashe lalle in an zo taimawa sai an yi wannan kuma ba sai an wanke kafa ba ba sai an shafi kafa ba ba sai an shafar kai ba taimama tana da shortcut da yawa ba kamar alwala ba ma yuridu Allahu li yaj'ala alaikum min harajin Allah ba yana nufin ya sa muku kunci bane a addinin ku kalmar haraj tana nufin dhiqin yani ma yuridu Allahu li yaj'ala alaikum min dhiqin Allah baya so ya sa muku kunci dan ya farlanta muku alwala ya tsananta muku ko ya farlanta muku wanka ya tsananta muku ko ya farlanta muku taimama ya tsananta muku ba niyyar Allah bane ya tsananta muku Allahu akbar walakin li yuridu li yutahhirakum sai dai Allah yana nufin ya tsarkake ku ne min al ahdasi wal janabati wa zunub ya cire ku ya raba ku daga hadisi da janaba da kuma zunubai wal yutimma ni'matahu alaikum kuma Allah ya nufin ya cika ni'imarsa ne a gare ku la'allakum tashkuruna dan ku gode masa menene cika ni'imar a gare ku shine duk wanda ya yi alwala irin mu yacce annabi ya ce a yi to an kankare masa zunubansa dan alwala tana cikin abubuwan da ake yafa zunubin mutum kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya alwala wanke fuskarsa to duk zunubin da ya gani a fuskarsa ya zube tare da ɗigewar ruwa na ƙarshe wanda ya wanke hannunsa duk zunubin da hannunsa ya taɓa ɗin nan zunubin ya tsiyaye tare da tsiyayewar ruwa na ƙarshe wanda ya shafa kai duk zunubin da ya ɗiba da kansa to an wanke duk wanda ya wanke kafarsa duk zunubin da ya taka da wannan to ya wanke kaga amfani yin alwala kenan kaga wanda yake ganin cewa shi alwalarsa ɗaya yake ana ana zuga shi dab an shi alwalarsa in yayi ta asuba baya sake maimaita sai wata asuba shi ana zuga shi yana ga yayi kokari to amma kuma ya rasa balala shi yasa annabi ya ce alwudu ala alwudu nurun ala nur yin alwala kan alwala haske ne bisa haske yanzu kaga in kayi alwala da asuba duk tsaya dai ka dan fita kayi zunubi ko to sai ka zo yin alwala da azhar kaga ka wanke gabobinka kenan ka wanke me zunubin da ka dauka tun daga asubahi zuwa azhar to sai ka zo da la'asar ka sake sabuwar alwala kaga ka wanke zunubin da ka dauka daga azhar zuwa la'asar ka sake da magariba ka sake alwala to wannan jama'a shine falalar maimaita alwala zo ka yi alwala sai ha ga alwala ta aini ina jin sai ka jana ce aini ina jin yau da zan kai shekara 25 in Allah ya sa da inda ne alwala ta ta asuba ba na ta sa alwala yana haka baya ta sa alwala wato irin ya yi kokari to kaji in ka rike alwala ana saka da alkhairi in larura ne ba laifi amma haka kawai in dai da ruwa malam ka jaddada alwala kaji saboda zunubin nan yanzu yayi sai ce tun da ya alwala asuba bai dau zunubi ba har isha akwai wanda ya sai wannan garantin wani mutum aka rawa kalla manzo Allah ce man tawadda wudu'i hada kharajat khatayahu min wajhihi wa yadayhi wa rijlaihi duk wanda ya irin wannan alwalata wato duk zunubin da ya dauka da fuskarsa da hannunsa da kafafuwansa gabaki daya an yafe masa haka imam bukhari ya rawaito wannan hadisi kuma hadisi sahihi ingantacce Usman ibn Affan Allah kara masa yadda wata rana ya zauna a wurin zama sai mai kiran sallah ya zo sai ya ce da shi akramakallahu ya khalifa lokacin la'asar yayi sai ya ce a kawo masa ruwan alwala sai alwala sannan sai ya ce wallahi lau haddisa na kuma hadisan laula ayatin fi kitabin lahi ma haddasta kuma wallahi zan baku wani hadisi da ba dan wata aya a cikin littafin Allah ba da ban karanta muku ma hadisin ba ya ce na ji manzan Allah yana cewa ma min imri'in muslimin ya tawadda fa yusinu wudu'ahu babu mutum musulmi da zai alwala ya kyautata alwalansa sannan yayi sallah illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salati al-ukhra face sai an yafe masa zunubinsa tsakanin sallar da ya ta asubahi zuwa sallar azhar inda ya yi sallah ya sake alwala to sai an yafe masa hatta yi salliha har ya gama sallah sai an yafe mai zunubinsa Allahu akbar Imam Malik yake cewa qala Malikun urahu yuridu hadhihi al-aya wa aqimi salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin al-hasanatu yuzhibna as-sayyi'at alwalan nan da mutum zai sake in zai yi sallah to wannan yana kore dukkan munanan ayyuka da yake aikatawa to jama'a dai wannan yana nuna mana cewa fallan yin alwala kuma wannan aya ita ce aya da take magana akan alwala kenan alwala tana da tushe tana da asali na'am Allah
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور واذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمر الله أغريكم ni'imar Allah anan ana nufin an-ni'am dukkan ni'imomi gabaki daya an-ni'am kullum wa mithaqahu allazi wathaqakum bihi da alqawlin da yayi muku ay ahaduhu allazi ahadakum bihi ayyuhal mu'minun ku tuna alqawlin da Allah ya muku ya ku mu'minai iz qultum sami'na wa ata'na yayin da kuka ce mun ji kuma mun yi da'a ya ubangiji yayin da suka yi manzon Allah mubaya'a ala sam'i wa ta'a kenan fima ahabbu wa karihu sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a sun yadda sun bi shi akan duk abin da zai umarce su suna so ko ba sa so wannan shine abin da da yawa cikin malamai na tafsiri suka faɗa wasu kuma suka ce a misa wannan alkawari shine wanda Allah ya karba a gare su yayin da ya fidda su daga ainihin wato zurda wato tsatson annabi Adam alastu bi rabbikum qalu bala shahidina an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin ni ba ubangijin ku ba suka ce ya ubangiji kai ne ubangiji ko mun yi alƙawari za mu yi maka bauta wattaqullah ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah inna Allah alimun bi zati sudur lalle Allah shine masanin abin da ke cikin zukata shine alqulub min khairin wa shar Allah ya san abin da ke cikin zukatan ku na alheri ko na sharri wannan aya tana nuna cewa ku tuna ni'imomin Allah da ke kanku da yawa mal ni'imar lafiya ni'ima ce ni'imar zaman lafiya ni'ima ce ni'imar wadata ni'ima ne ni'imar abinci ni'ima ne ni'imar gani ni'ima ne ni'imar ji ni'ima ne ni'imar karfi ni'ima ne duk wata ni'ima da ka sani kai ni'imar ka dauki abinci ka ci ma ka ji ɗanɗanon abincin ni'ima ne taste yanzu akwai wani da ba lafiya duk abin da ya sa a bakinsa ba ya jin ɗanɗano a soya kaza a sa mata magi har oba amma in yasa yadda ka san ya zuba dusa a baki saboda ba da lafiya ku ci da nemomin Allah kan yanzu ku duba da yadda muke da zaman lafiya a garin kwanci hankali ana cewa a yi addu'a Allah ba da zaman lafiya wasu suna ganin ana bata musu lokaci ne to gashi an fada kowa ya shiga uku yanzu garin na a'udhu billah a'udhu wallahi ka zaure tafi garin nan harka kai ba ka zaure ba dan batta kai ba dan batta ba kunya gwarzo wallahi duk ƙauyukan garin nan in ka je sai ka yi sha'awar su satin da ya wuce mun je wa'azi wani ƙauye bayan isha'i muka je muka yi wa'azi wallahi mun fito da garin ba sai bayan karfe 11 na dare amma da muka zo malam 11 nan zuwa 12 na dare ga masu balangu suna ta harka ga masu babura su yi goyon uku su kewaya su je su dawo ba su da matsala wallahi nake ga ga mai lemo ga mai rake ya yanka yanka in aka hira aka hira aka gaji ya dauko sanda ɗaya yanka ya raba a cikin wani labari wallahi malam suna cikin nutsuwa nan nan ƙauyukan kano nan nan ƙauyukan amma mu yanzu nan yanzu yanzu nan karfe takwas tana wuce karfe takwas tara wallahi da ka san an yi wawa yadda ka san an yi roro ba kowa garin nan fa ya mutu ba musamman yanzu da aka hana masu dan titit din nan hawa sai yanzu aka gane ashe mutanen nan su ma dai albarka ne a garin to ba jama'a aljama'atu rahmatun ko ba ka bane wani ya daura jakarsa da dan gane masgo dinsa a bayan babarin sai ce tunda an hana ni goyon mutum ai ba a isa hana ni goye gane masgo ba ya danna ta yalo da ya yi hanyar kabuga din ne wajen katsina katsina aka ce na ya ce sai katsina me ya ja wannan ba zaman lafiya lokacin da ake zaman lafiya mutum hudu ma sai a goya amma yanzu da babu zaman lafiya dole a hana dole a hana ba zaman lafiya me ya jawo a hana ba wai ba wai ki ba ko kiyayya ko na abu sauransu a babu zaman lafiya ana rasa rayuka ta dalilin wannan abu daman wake ɗaya shi ke ɓata miya kwai daya bara gurbi shi ke ɓata sauran to shi ne in an ce wannan an bashi wannan ba a bashi wannan an bashi sai ga kuma an samu matsala duk abin da yake samun komi ma kasabar aidina abun da hannayen suke aikatawa kullum malamai suna ta faɗa koma a kama Allah idan kuka ba Allah Allah zai sauƙaƙe muku kowai inna la la yughayyiru ma biqawmin ta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja mutane abin da suke sai sun canja da kansu tunda ba ku canja ba sai Allah ya kawo muku dokar dan adam kun ki ku bi ta Allah yanzu ku bi ta ta bawan Allah ko ba ka bace mutum ɗaya ne ya sha shayi kurin ya danno wannan dokar Allah kuwa kuma dole a ni wa irin wannan abubuwan wallahi na daukar sa a matsayin wa'azi na ce ka wani abu sai ubangiji ka ji ka duba qur'ani mala izu 60 aya 6000 da wajen 100 nawa wani wallahi ba abin da ya dame shi da abin da ke ciki shekara ashirin da uku ana akan saukar da ƙur'anin nan wala wani malam an karanta masa ko gizo ba yi ba abin da ya dame shi amma yanzu ga ɗan adam mai kashi gudawa fa sai ji gudawa je tsuguna ya tura gudawa yana zaune ina duk zafin ransa duk dokar da zai sa gingidi zai kama shi ta kawo baya iya kare kansa sai an kare shi shi ma mai kare shi baya iya kare kansa amma kuma shi zai zo ya sa doka mutum miliyan nawa dole su idan har ka ƙi bin dokar Allah ka zo ka buta ɗan adam kai da'a to kana tsammanin kama ka a kiyama zai wahala a wajen Allah wallahi ba zai wahala ba to mumini mai tsoron Allah irin wannan sai ƙara mai takawa ce lalle Allah ya isa lalle Allah ya isa malamin lokacin in za a fasa kwai ba sai an ɓata lokaci ka sha wahala ka kwankwanta masa hannunka ba ka ɗauko ɗan uwansa kwankurin ka haɗa su gaji ba sai ka wahala ka ɗauko wani cokali ka buga mai ko ƙarfe ka buga ba ka haɗa su biyu kwai da kwai ka daka su sai ga kowa ya fashe ya ji jiki to yanzu shine halin da ake ciki mai mulki baya jin daɗin mulki in akwai wani mai mulkin da a nan najeriya ke jin daɗi ya fito ya faɗa babu shi su ba sa jin daɗin mulkin su ma mabiyan ba sa jin daɗi a tsorace Allah nake gama a tsorace to malam ina mulki malam ina mulki yake in za ka yi tafiya za ka je wani guri mota talatin baya talatin gaba kuma an sa ka an ɓoye ka kana ta zari ido kana duba da kaji kararau kararau kana karawa to ai ka ga babu ai mulki malam sai na su umar karfe uku na dare zai fito yana zaga garinsa lafiya lau lafiya kalau ya zazzagaya ya duba ina ne ba abinci ya kai musu ina ne ba ruwa ya kai musu ina ne ba kaza ya kai musu kuma an san shi ne lafiya kalau to waya taba bai taba kowa ba bai taba kowa ba bai zubar wa kowa ba shi kadai kadai kaji ayoyin mamaki yake ba mamaki ai idan aka yi mulki da adalci ko ba abin da za wala ba bukatar wani soja ko dan sanda wallahi wallahi soja ko dan sanda sai dai ya tsaya a bariki ya zauna yayin da aka zo ko abokanan gaba suka kawo farmaki a gari to shine za a iya bukatar su a ce su shigo don su ba wa gari gaba dai kariya to shi shugaban duk abin da ake da bukata na adalci an yayi yana da dama ya iya fitowa ya challenge kowa ya ce bai dauki kudin kowa ba bai taba dukiyar kowa ba ko mulki ma an takura masa ya hakura ya bari a ce dan Allah ka ci gaba ka rike mana mu ko yanzu da karfi ake kwata mulkin Allah ya isa ba dole a samu matsala ba majority masu mulkin na Allah ya isa ne ba wace suka yi ba demokaradiyyar ma ta tsayar ma da ake ma ta gaskiya ba ba a bita ba zalunci kurin aka yi kowa ha babba ha karbi kurin kowa ya danne wanda ya ga dama ya kwata to kun kwaci mulki kun yi kun je kun sa an sanar da zabe da bindiga ba ku ci ba kun ce kun ci ko kuma baka ci ba ka ce ka ci ko ka je ka raba miliyoyin kuɗi wa sarakuna wa waye waye da wane ne wane ne an yi hayaniya an yi abubuwa an zo an yi hayya hayya an buga an yi tafi ka je ka ci to ina zaka samu kwanciyar hankali kuma babu mutane ba sa ganewa hanyar kiliya take shine gaskiya to da an dawo kan hanyar Allah da sai addu'a kuma dama Allah ya faɗa jama'a wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina da Allah zai saukar da ita in ta sauka fa ba wanda ya zalunci kadai zai sha ba idza jaa albala'u ya ummu salihu wa talib idan bala'i yazo yana yana gamewa da salihi da wanda yake da kirki na banza da na kirki gaba ɗaya kowa yanzu halin da ake cikewa ba cin kwakwa kowa yanzu har yaro dan makaranta ya shafe shi yaro dan nazarin school kaga ana jansa a ƙasa yana kuka ya gaji saboda babu babar ɗan da zai kai shi kuma ɗan mota da za a hau ba kowa yake da mota a gari ba an a daidaita saho su ma sun yi zuciya sun ƙara kuɗi to ya za a yi sai kenan sai a yi ta wahala mata masu ciki da suke cikin unguwanni babu abin hawa dole ba naƙuda kike ba ko kashin ɗaki ke yi ki tako da ƙafanki fitina ta sauka a gari ki kowa ya ɗanɗana kodarsa da sauransu shi ma kuma mai mulki ya mulkin sa ya gama shi ma zaman garin ya gagare shi sai a fara rarrame rarrame a je a nemi wata jihar mai ɗan dama dama ko mutum ka ga yau ya tsallaka ya tafi kwatano yau ya tafi china daga nan duk za ka je ka gama ka dawo najeriya gida ce sai ka dawo sai mutum ya zo garin ya gare shi zama kuma haka ne a yi matsala kenan to Allah ya ba mu zaman lafiya mu dai fatan mu kenan Allah ba mu zaman lafiya waɗanda kuma abu ya ritsa da su ko zai ritsa da su Allah ya sa su cika da imani to a arama ba mu aya ƙarshe na'am
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط الله أكبر
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما da تعملون
yan uwa ne da yan uwa ne tare suke karsa وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم wancan fa
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ya ayyuhal ladina amanu kaga coincidence ta cewa ya ku waɗanda kuka yi imani kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist ku zamanto masu adalci masu tsayar da adalci a bayan ƙasa qawwamina lillahi ay qa'imina bil adli qawwalina bis sidqi kuna masu adalci kuma ku rinka gaya mutanen ku gaskiya imam al-baghawi yace amarahum bil adli was sidqi fi af'alihim wa aqwalihim a wannan ayar Allah ya umarci mutane su yi gaskiya cikin maganganun su sannan su yi wa mutane gaskiya cikin ayyukansu wala yajrimannakum shana'anu qaumin kada kiyayya da wasu mutane ko gaba da wasu mutane ba kwa son wasu ay bughdu qaum kalmar shana'an tana nufin al-bughdu kiyayya ala Allah ta'dilu kiyayya da gaba da wasu mutane kar ya hana ku yi wa ƴan uwanku adalci yani ala tarkil adli fihim li adawatihim kar ku yi musu adalci saboda ba ku san su duk wanda kake kiyayya da shi ko da hukunci ya zo to kai masa hukunci na adalci ba kamar yanzu da ake neman abokin gaba ya shigo hannu ba kana shigowa hannu zancen ka ya kare daman ba sai an bincika kes ɗinka ba wani ne kawai zai aiko ya ce ina da interest akan case din shikenan wannan kalmar ake faɗa ina da interest kai ma Allah yana da interest akan case ɗinka ranar tashi alkiyama kada zalunci ya- ya ɗauke ku ƙiyayya da wasu mutane ya ɗauke ku ku yi musu zalunci a cikin hukunci makocinka ne ba kwa zaman lafiya da shi yana faɗa da kai kana faɗa da shi sai wani abu na shari'a ya zo za ka yi masa shari'a kai masa shari'a ta adalci kada wannan kiyayyen da kake masa ya sa ka yanke masa hukunci na kuskure ko na zalunci kafiri wanda ba musulmi ba sai wani abu ya shiga tsakaninku da shi kuka shiga kotu kai kuma kai ne alkali musulmi ne alkalin to shi alkalin kada kiyayyensa da kafiri wanda ba musulmi ba ta ɗauke shi ya sa ya yanke hukunci na zalunci akan wannan kafiri a'a ya idilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa ku adalci wannan adalcin shine yafi kusa da takawa da tsoron Allah wattaqullah ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ku yi adalci cikin hukunci ku yi adalci a cikin hukunci kar ku yi zalunci duk abin da yake faruwa a ƙasar nan wallahi tallahi billahi alazim la ilaha illa huwa nuqsimu bi jami'i llahi alhusna wa asma'ihi alula aw wa sifatihi alula wallahi karka dauka wani abu ne zalunci ne tsawon da mu din mabiya muke yi mu ma muna zalunci a gidanmu muna yi wa matanmu muna yi wa 'ya'yanmu a tsakaninmu 'yan kasuwa muna zaluntar junanmu sai mutum ya je ya sayo wani abu ya zo ya ya- ya- ya- ya- ya sayar da mara kyau da kuma a- shugabanni waɗanda suke shugabantar mu babban burin su su samu dama su ɗebe kuɗinmu ba za su yi mutane aiki ba cuta zalunci yayi yawa zulmatun ba'dha fawqa ba'd duhu na dukan duhu shine Allah kuma ya saukar da hukunci gashi nan dai ba sai ina zai kare ba sai abin da Allah ya yi. in ba sa'a ba ma sai dai hijira Allah kiyaye Allah kiyaye wattaqullah ku ji tsoron Allah amma za ku iya gyarawa za ku iya gyarawa za ku iya gyarawa ka san abin da America suka ce sun faɗa wa manya-manyan jami'ai cikin jami'an Najeriya suka ce su fa suna ganin abubuwan nan da suke faruwa a najeriya a ce kaza a ce kaza suka ce suna ganin kamar akwai rashin adalci ne a cikin mulki wallahi haka uba mai faɗa malam ina ji yana nan a rubuce a a- a- a intanet an watso shi yace ku je ku gyara kasar ku inda babu ruwa ku kai musu ruwa inda ba ai- aiki ku je ku kai musu su samu aiki inda ba makaranta a gina makarantu inda ba kamfani a gina kamfanoni waɗanda suke da wani abu da suke da bukata na gwamnati a basu kowa a bashi aiki let keep let you keep them busy i keep them busy kowa yana da aiki yi kowa ya shagaltu akwai harka za ka fita ka je ka yi harka ka samu kuɗi akwai abubuwa ana shigo da motoci da komai da komai business yana gudana wannan ya tafi ingila wannan ya tafi dubai wannan ya je china ya kawo kaya ba a kama masa a airport ba aka sayar wannan ya je ya ɗebo motocinsa ba za ka tsare yan custom suka kama suka gwanjen su ba a kawai ana yi harka kasa arziki ya ya ya yalwata ana ta buɗe sana'a kamar yadda ake a china yanzu ka taba ji ana wani rikici a china saboda suna da aikin yi kowa yana da abin yi masu addini a bada dama su yi addinin su su yi da'awarsu su karantar a bude makarantu a yi ta wa'azi iyakaci ba abin da za a faɗa da baki ne a faɗa a yi wa'azi a karantar da kuma kowa ya kama sana'a ya kama aiki to amma dan Allah malam a ce ƙasa ma'aikata ɗaya tana neman ma'aikata dubu biyar misali a sati ɗaya duka-duka bai kai kwana goma ba an fi da advertisement ana neman ma'aikata kowa ya kai takardunsa a iya kwana shida zuwa bakwai mutum dubu tamanin sun mika takardunsu suna neman aiki 80,000 amma ana nufin- ana neman 5,000 da ku 3,000 kaga ashe akwai jobless akwai waɗanda ba su da aikin yi haka ne ko ba haka bane kuma muna da kuɗi a Najeriya akwai kuɗi akwai arziki akwai mai akwai ruwa akwai koguna a buɗe noma a buɗe wannan workshops wuraren ayyuka a shagaltar da samari su ta aiki su daina zama a cikin unguwa ba su da abin da za su yi lokacin da mutum ya zauna awa ɗaya awa biyu bayi da abin da zai dole fa ya canja tunani ya rika tunanin to koye kaza koye kaza jami'a an zo za a ɗauki ɗalibai a- ana buƙatar a ɗauki mutum dubu uku an ce an samu mutum wajen dubu ɗari da hamsin sun yi jami'a yanzu a najeriya bana ana faɗan waɗanda suke jan wajen mutum miliyan ɗaya da wani abu ne eh waɗanda suke yi amma gaba ɗaya jami'o'in mutum da za a ɗauka daidai da jami'a fa university da yaran mu za su shiga ba su da wadatattun jami'a sai kai shekara tara kana neman ka shiga jami'a a garin ku ta gagare ka to idan Allah jama'a akwai gyara ba akwai gyara to me what is the disadvantage na bude makarantu a ba da ilimi me eh, rashin amfani shi a shagaltar da yara su yi ta karatu a bude jami'o'i kowa ya je ta karatu a yi ilimi masu addini su ta yi masu koyon sana'a su ta yi masu waye a yi ta ilimi al'umma ta zama tana da ilimi wayayyar al'umma idan an yi ilimi kuma kwakwalwa za ta yi aiki ta bude masana'antu wuraren ayyuka ha kowa ya zama bizi yana gamawa akwai abin da zai je yi to amma kana tunanin ka bata rayuwarka shekara goma sha takwas kana zuwa makaranta ka gama ka dawo ka shekara takwas ba ka samu aiki ba kuma kana zaune wani a anguwarku bai yi makaranta ba bai yi firamare ba bai yi sakandare ba ya je an rubuta masa takardar ƙarya ta fara ta sakandare takardar ƙarya ta firamare takardar ƙarya ta diploma loma mai zurfi aka dauka aka bashi ya zo an bashi wani mulki ya ci ciyama yana harka da miliyoyin kuɗi ya sai filaye na miliyoyi yana da tiriloli yana waye yana waye kai kuma kana zaune ka ci bokon har na a'udhu billahi yanzu wani akwai adalci a ciki babu babu to in kuna so mutane a samu kansu to a sama musu ilimi a yada ilimi a cikin al'umma a yi ta karatu malam sannan a samar da ayyuka ayyuka yanzu wani dan uwa yana zuwa ce ne yake ba mu labari yace wallahi aka ramka Allah daidai da wadi college ina irin yan kananan fitilun nan da muke haska za mu je masallaci da wanda muke haskawa a gidajen mu kusan kowa yana da shi a gida yan karamar fitilun nan mai dan haske da babba da karama yace yawanci matan aure ne suke yin su a cikin gidaje an yassare musu hanyar da in kamfani ya yi robobin sai su je su saya suna da technology din da kwakwalwar da za su iya hada waya da waya dan wannan abun walda din da dan wannan robar sun iya sun karanta za su zazzauna su harada kurin suke assembly din su su hada wannan yan bandiran kamfani ne zai je in wani kamfani ya je sai su je siya low price su zo gida sai kowa ya rubuta sunansa sai ga sunan wacce fitilar daban sunan wacce fitilar daban ai sunan gidan da ya yi su ne ai ko sunan kamfanin da ya yi su ne ai wallahi da yawa yawa abubuwan da ake kawo mana su daga china kar ku dauka wani katafaren kamfani ne ginan ne aka wallahi a cikin gidaje ake yi wannan ni na gani wata ran aljazira suna wani hira suka shiga china suna bi gida gida suna haskawa abubuwa da yawa da ake kawo wallahi mala matan aure tsofaffi a cikin gida ne suke sassaka su suke yin su kuma ana kawowa kuma a zo a siya munan a yi da su a trailer a jirgin sama a zo a kawo ci alhaji ya kawo kaya ya kawo kayan matan aure saboda sun ci gaba me ya ja wannan saboda ana musu adalci a samar da abubuwa to amma yayin da ya zamanta mulki kawai kowa ta kansa yake yi abin nan da sauransu a garin nan fa mala a ƙasar nan fa aka kama mutum fa wani jami'i na gwamnati fa yayi gona guda na jib jib jib jifa jifai prado prado prado wacece wacece wace gona guda kuma aka buga a jarida aka sanar da mutane wannan din tsohuwarsa ne ta bashi gona ya noma ya samu wannan kudin sai dai Allah rufe asiri dai talaka dai wanda bai da gata dai zai sha wahala kawai abubuwa dai ana ana ta kife su ana ta rufe su Allah dai rufe asiri muna dai wata addu'a Allah ba mu zaman lafiya yanzu yanzu bari buga muku wani misali kaga yanzu misali a kasar nan wanda fi kowa shan wahala cikin ma'aikata su da dan sanda su suka fi kowa fada cikin hadari rayuwar suna cikin hadari over da kagan suna ta zakami suna rawar jiki kai kana tsoron su su suna tsoron ka haka ne ita ce gaskiya reality magana ce ta gaskiya amma dan Allah malam ka je ka tambaye su ya salarin su yake da yake nan kuma wani lokacin ka tambaye su yaushe ake ba su kudin su da yake nan to abin da ya fi komai tausayi ma ka je ka ga gidajen su wallahi tallahi ka je ga gidan soja ko gidan dan sanda a bariki abin tausayi oba amma ka duba yadda suke mukhatarar rayuwarsu wani an tsare shi wani a titi ya tsare wani ya ce da Allah ya dan rage masa hanya ya kawo cikin gari ya ce Allah bai kuma ya za ka abin nan kuna aiki kuna dan abin nan kuma za ka abin nan ba ga motar kuwa ya ce ai motar ta yi faci yau satin ta uku a a daji ba motar ta yi faci kawai dai an ajiye ta dan dare a kunna mata wuta dai barazana amma ta yi faci kudin facin wa zai biya ba a samu ba ko ba ta ɗinta ya mutu sai ce mai kuke a nan ya ce muna neman na cefane ne kawai ya ce masa wallahi tallahi tun da ya fara aiki duka duka albashinsa bai wuce dubu goma sha ko dubu ashirin da wani abu ba haka dai ya ce yana da mata da 'ya'ya tun kafin ya shiga aikin ya yi mata ya yi 'ya'ya uwarsa tana nan ubansa yana nan sun gaji ba su da komai ya ce gaba ɗaya albashinsa kurin in ya ɗauka ya riga ya ba su cek kawai ya rubuta sai dai wata kurin ya ga alat ya aika musu ya ce ku je ku ɗauka ya ce naira ɗaya baya ɗauka a cikin albashinsa ya ce wannan naira ashirin da naira goma da muke karɓar sadaka a gurin mutane shi ya ambaci kayansa da sunan sadaka ya ce to ai ba dole na ce ka bani ba ni dai zan tsaya dai da uniform ɗina ɗan gyara abin nan in ka bayar to in baka bayar ba ma dai baka bayar ba ya ce wallahi da shi suke rayuwa ya ce wallahi wani lokacin biredi zai samu na naira 120 haka zai haƙure ya ci shi ya nemi lemon naira 60 ne ko kwalban lemon ko naira 70 ne ya ce haka zai shata kurin sauran ya ƙarisa da fiya wata ya ce wallahi haka yake rayuwa tsakaninsa da Allah ya faɗa ya ce wallahi haka yake rayuwa ta malam mai daɗi a ƙasar nan wasu ne fa daban suke cinye kuɗin wasu ne daban suke cinye kuɗin to ban maka maganar waɗanda suke zaune ba su da aikin tasi ko asiba kawai in gaya muku a takaice dukkanmu muna cikin wahala ba wanda baya wahala amma sakon da nake so na kai mu gare shi ne kowa ya daina cikin wahala a ƙasar nan to sai mu yi tunani me ya jefa mu cikin wahala idan muka haɗu muka yi tufaƙi ga abin da ya jefa mu cikin wahala to sai mu ga za mu iya gyarawa ko ba za mu iya gyarawa ba karka zarge ni kan zarge ka karka ce kaza ne karka ce kaza ne a mu tsaya mun yadda ni ina wahala kai ma kana wahala kuma wannan magana da aka faɗa reality ne gaskiya ne gaskiya ce yau in aka baka labarin malamin makaranta da yake koyarwa a firamare na gaya ma tabargaza da cutan yara da yake za ka yi mamaki akwai wanda zai ce kayan kudin gida ku ce baban ku ba naira hamsin za su yi cok gwamnati ba ta kawo cok ba hamsin hamsin ya tara hamsin hamsin ɗinsa yana gama da ya hada ya je sai kashin miya ya kai wa iyalinsa su gyari wallahi akwai wanda zai ce ka je wa babanka za a sai wani littafi ne ɗari biyu a hada ɗari biyu nan sai ya yi shekara nawa bai kawo musu littafin ba ya cinye kuɗin kowa in ya samu damar sa barna yake yi wani a masallaci yake yi an gan shi da subar addini da tsoron Allah an tara masa kudin al'umma ya yi amfani da wannan dama ya je ya cinye kudin a masallaci naira ashirin talatin talatin din talakawa da suke share gumi suke barwa an hada masa ya kara gaba ba wanda baya barna kawai sai dai Allah mana mai kyau wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati amma Allah ya yi alkawari ga wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau lahum magfiratun wa ajrun azim suna da gafara da ainihin lada mai girma walladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina lalle waɗanda suka kafirce suka kareta ayoyin mu inji Allah ulaika ashabul jahim waɗannan su ne sunan su yan wuta Allah ka raba mu da wuta wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda kuke gani taimakon da aka nema satin da ya wuce na spiko alhamdulillah ga sunan an siyo su aiki da cikawa kenan ga sunan an siyo su duka cikin taimakon Allah yanzu nan akwai naira ashirin ɗinka naira ɗarinka naira dubu ɗayanka duka ta nan anan ba a san yaushe waɗannan abubuwan za su daina aiki ba kullum aka yi sallah kai karatu kana lada to shine amfanin aikin alheri ga lissafin abin da suka sayo da bututu da injin speaker mai inji da kuma waya bandar shida an kashe kudi naira 31,800 kuma ina jin shine abin da aka samu ko cikin taimakon da aka neman sati biyu 31,800 wanda wani zai iya rufe ido ya bayar da ita a take bai je komai ba amma sai da muka yi sati biyu muna fafatawa da almajirai ashirin goma goma to yanzu abin da ake da bukata kun dai wannan an kammala ko da kun san su masu za su dora kansu ba kuma ba iska ake dora su ba akwai pol dole sai an samu yan falafalai yan itace masu tsawo da za a daddaura su a jiki ya zama namu ne kada mu je mu daura a kofar gidan wani ya zo ya yanke mana ya cire sai muna da wayar mu da pol din mu to yanzu babu pol din kuma akwai sarkin itace da zai kawo mana falafalan to muna maraba ba in ko babu to za mu nemi taimako a sai falafalan sai kuma coils muna da wasu sibikun da mun ce muna bukatar wajen goma sha to amma yanzu akwai wasu sibikun da suke suna zaune amma babu coils kenan coils coils din da a saka to coil din kowane guda daya sun ce ana sai da shi dubu daya to kaga ana bukatar kamar coil wajen guda biyar shine zai baka sibiku wajen goma sha din kenan kenan ana bukatar dubu biyar to yanzu dai abin da ya saura da falafalai da wannan coil coil din shi yasa kofar taimakon da tana nan har yanzu ana nan ana ainihin jira muna fatan Allah ya ba ku ikon taimakawa in kuma wani ya ji zai kewayo gobe sai zo ya bada kuɗin kawai a sa to kaga insha Allah ya samu sadaka jariya Allah ya bada lada wannan ba Allah yake cewa da Allah akar maka lahu kamar mutum bai sani ba ya bar gurbi wajen wanke kafarsa to malam wannan hukuncin ya hau kansa tunda bai sani ba ai babu komai a kansa da abinda mutum bai sani ba Allah bai zai kama shi ba sai dai in ya sani kuma sai ya wanke in akan lokaci ne sai ya rama sallar in kuma bai sani ba daga baya fahimta lokaci ya yi tsawo sai ya istighfari kawai wanda ya ce Allah kara malar lafiya da Allah akar makallahu ita sallar walha da kuma sallar shafa'i da wuturi me yake karanta ita walha duk abin da karanta yayi ko me zaka iya karanta qur'ani gaba daya ita ma shafa'i da wuturi ko me za a karanta ya yi amma dai an samu riwaya annabi sallallahu alaihi wasallama a shafa'i da wuturi yana karanta sabbi isma rabbikal ala da qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu da qul huwallahu a raka'a ta uku in kai wannan yayi in ma kuma ko ina ka karanto a cikin qur'ani duk ɗaya ne ba a ce wanda ya wannan ya fi lada ba da Allah mala ina roƙon addu'a daga wannan majalisi mai albarka da su saka babana da kakana a cikin addu'a saboda Allah ya musu rasuwa gaba daya to muna fatan Allah ji kansu Allah ya yafe musu kuma duka da baban namu da kakan namu duk masa muna fatan Allah ya yafe musu gaba daya waɗanda kuma nasun suke nan Allah sa su cika da imani da mu gaba daya da Allah malam idan mace tana da ciki tana yin al'ada to gaskiya akwai sabanin malamai ne akan wannan matsalar amma dai da yawa yawan abinda malamai suka faɗa in mace tana da ciki ba ta al'ada saboda ai shi al'ada alama ne da yake nuna cewa mahaifar mace ba komai a ciki empty wannan jinin da yake fitowa ne daga mahaifa ba komai a ciki to tunda tana da ciki kuma malamai suka ce wannan jinin al'adan shine Allah yake juyar da shi ya zama abincin jariri shi yasa aka samu mace mai al'ada ba ta ba ta mace mai ciki ba ta al'ada jinin da da take zubarwa ba ta da ciki to tunda ta samu ciki sai Allah yake juyar da jinin ya zama kamar nono ya zama abinci shi kuma jaririn shi yake sha ya tagazza bihi to shi yasa kaga ai babu wata al'ada da za a yi to wannan shine da yawa abin da malamai suka faɗa kuma sun ce ana samun ɗaiɗaiku a cikin mata ka samu mata ɗari watakila ka samu wata ƙwaya ɗaya tana cikin kuma tana da al'ada to wannan sai a je gurin likita ya tabbatar wani irin jini ne sai a yi hukunci da shi amma dai kawai nadir ɗin abu ba a hukunci da shi kawai dai abin da za a faɗa in general ba a yi mace mai ciki ba ta al'ada malam me hukuncin safa akan shafa shafa akan safa sunna ne mana annabi yayi almasu alal jawrabain idan kai alwala ka saka safa ta asuba in za ka yi azhar ba sai ka kwance ta ba kai shafa yayi hallita tafai malamai sun rubuta akan wannan malam ya aiki Allah ya saka da alkhairi malam tambaya na kan ina yin jinin haila mace ce wannan tace tana jinin haila sai lokacin da ta saba tana yi ya zo jinin bai yi ba bai zo ba har ya wuce har lokaci mai tsawo to wai yanzu dan Allah ya za ta yi shikenan daman ba dole bane sai kowane wata jinin ya zo zai iya daukewa fa wani bai zo ba dalili yakan sa ya dauke bai zo ba wannan watan sai ya tsallake ya jumping sai bayan wata biyu sai ya zo likitoci suna faɗa sababin da yake jawo haka din shine ko samun stress ko bacin rai idan idan mace misalin watakila lokacin al'adanta ya zo amma sai Allah ya jarabe ta da tashin hankali firgici tsorata ko wani mugun rashin lafiya sai ga jinin ya zuwa a wannan watan sai tsallake to ba komai in dai bai zo ba za ta ci gaba da ibadarta ko kuma yadda ya saba yana zuwa da yawa din sai ya zo digo daya dan dis haka zai zo mai yawan ba zai zo saboda an samu wani khalal wani disorder da aka samu wannan shine zai hana jini ya zo da haka wannan yana faruwa kar ya baki tsoro ba matsala ba ne in kuma hankalinki bai kwanta ba ki je gurin likita ta gaya miki watakila kya fi yadda iya haka ne mana kasan sun fi gane maganar likitocin akan namu me hukuncin wanda ya taba alkur'ani bai da tsarki babu komai ai bai da alwala amma yana da tsarki babu komai akan shi ai shi ma musulmi dahiri ne dan ya taba alkur'ani bai yi alwala ba amma yana da tsarki babu komai bai laifi bai saba Allah ba amma dai an so musabi ne mutum yana da alwala ya taɓa alƙur'ani me hukuncin sujada tilawa sunna ne in mutum karatun ƙur'ani ya zo sujada ta tilawa ya sunku ya yi wannan sujada yaya wanda ya yi ta bai addu'a ba ba komai ai dai ya yi sujada da ake da bukata din ya yi ko ya yi ko kuma ya addu'a sujada wajen hilin ladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin wannan shine ake faɗa in kuma ya kafa goshinsa watakila bai iya bane yayi sujada dai hasal al matlub abinda ake so ya samu sai dai ya bar falalar addu'a din kuma ita sujada tilawa ba sharadi ne sai kana da alwala ba ko ba alwala za a iya yin ta eh wasu malamai sun ce mutum zai iya roƙon wata addu'a tunda wannan din ma ai addu'a ce to zaka iya shahadi ka hada da wata addu'a ba sharaɗi ne sai ka kalli gabar ba ba sharaɗi ba ne in ka kalli gabar ɗin yayi in ba kalli gabar ba ma ta yi wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malar lafiya to Allah ya ƙara mana gaba ɗaya ya ce babana ne ya umarce ni in zo in tambaya masa wannan tambayar shin wai sunna ne in mutum ya shekara saba'in 70 years ko sama da shekara saba'in sai ya sayi likafani ya ajiye ko ka bida ce a taimaka a amsa mana wannan babban babanmu ne ya turo mu babanmu ya tsufa in ji shi da faɗa to ka gaya tsohonka Allah ƙara lafiya da nisan kwana ba sunna ba ne cewa wai mutum ya shekara saba'in wai sai ya sai likafani wai ya aji la wasu dai suna yi dai kawai don dai tunatar da kansu lahira kawai kun fahimce ni idan mutum ya sai likafanin ya sai likafanin shi ya ajiye don a sa shi a ciki ba laifi ya yi ba in dai ba ya yi shi da wani itikadi ne cewa Allah zai ba shi lada ko wannan din na daban bane to sai ya zama bid'a haka kawai mutum ya ga dama ya sai likafani ya ajiye ce na mutu abun ne ina ce wannan bai laifi ba bai shimfida wani samun lada ba bai sa masa wani matsayi na daban ba wannan ba komai amma wanda ya saya ya ajiye shi saboda kaza saboda kaza in an yi masa akan wannan ya fi ai masa da wanda wani zai saya ko wani abu makamancin wannan da sauransu duk da cewa dai dilli kafani ma da kuɗin mamaci ake so a saya to amma dai ala ayi hal in dai bai yi shi da wani ƙuduri ba ba laifi in kuma ya bari sai bayan ya mutu aka sai masa to ba laifi wasu abin da yasa suke sayan likafanin suna saya ne don saboda an ce an so likafani a yi shi da kudin mamacin likafani a yi shi da me da kudin mamaci to amma galiban gaskiya likafanin da ake sa mutane ba da kudin su bane shine wani bawan Allah ya faɗi wata magana da ina jin ya kamata ku tunani a kanta yace duk kudin mutum duk mulkin mutum duk sarautar mutum duk isan mutum duk in taimakawa addini da mutum yake yi da duk rashin mutunci da mutum zai da nuna isa cewa shi yana da kaza na da kaza ya ce gidansa kyauta ake ba shi in aka tsaya aka yi tunani kyauta ake ba shi gidan shi amma yaya haka duk kudin mutum a ce gidansa kyauta aka ba shi kowa an sani yana zuwa yanka fili ya gina ya yi waye ya ce wannan gidan na duniya ai ba shi ne gida bayi kabari shi ne gida waye yake sayan kabari mai kudi zai zauna tun da yake a rayuwarsa bai taba sayan kunya ɗaya ba ya ba wa wata makabarta karawa abin ne bayin Allah baya taimakon mutane baya taimakon al'umma amma idan aka gama saboda karamci na al'umma karamci na musulunci haka za a ɗauke shi a je a tona masa rami a sa shi a wannan inda zai kwanta kyauta amma inda yana raye ne a duniya ka zo gidansa ka ci masa wannan takin na daidai kabarin wallahi sai ya ɗaure ka sai igiya ta saura ko ba gaba ne amma ba wanda zai yi tunani ya ce a to ni yanzu na mallaki gidaje na yi kaza na yi kaza na yi kaza duk matsayina da daraja na amma in na mutu ba inda za a kwantar da ni kyauta za a bani bari in je in sai wani ka ta faran fili in mai da shi makabarta ba sa yin wannan tunanin wa qalilun ma hum in ma akwai masu yi to kaɗan ne masu yi ka duba wata fikira mai kyau ko ma mutum ma ya je wata makabarta ta cika ta cika ya saya gidajen kusa da wurin ya biya su miliyoyin kuɗi tunda makabartar ta yi suna ta daɗe a wurin ta cika a rushe gidajen a sa gireda ta rushe gidajen a gyara shi a yi katanga mai tsawo a sa haske a gurin a sa security da babban gyar da komai ya ce abin ne bayan Allah a nan gurin Allah ba za su yi ba ba za su yi ba yanzu yawanci wasu makabartun wallahi wani ake tona kan wani ake dorawa sun cika oba amma ga masu kuɗi suna da filaye na miliyoyi wani ya ji ya sai wata gona daga nan iya ganinka wani fa ya ce fa gonarsa wallahi gireda kanta wallahi sai ta yi wata biyu bata gama gyaranta ba gireda ba da gireda za ta zo tana gyara kai masu awo kan masu auna gonar wanda za su auna su fitar da mitas din sai sun yi wata uku ba su gama kewaya ta suna auna ta ba gonarsa ne shi shi kadai wannan mutum yana nan yanzu haka ni na san shi na san shi ya san ni amma ina gaya maka wallahi bai da masallaci da ya kai wannan bai da shi kai ni a sani na dai ban ma san yana da wanda ya kai rabin wannan ba amma yanzu dan Allah in tambaye ku wannan filin da ya je siya wannan gonar da ya je siya iya ganin ka ya je ya hada baki da sarakuna aka yanka masa dan ba siya yi ba yanka masa aka yi gonar Allah ce aka yanka masa tunda yana da kuɗi ta zama tasa dan Allah me zai da shi me zai da shi gidajen da yake da shi malam bai san iya adadi ba saboda yawan gidajen sa malam ka san me yake faruwa sai a zo gidan da ya saye shi sai a dada kawo masa shi a kasuwa ya dada cinikin sa isaya wannan wannan mabiya kenan yan yan alaji alaji alaji akwai wani gida ya kamata ka saye shi ci Allah ta daidai da ake wuri kaza in sun gama loda shi ya saya an gama jawabi da komai da komai bayan shekara ɗaya shekara biyu sai a daɗa kawo masa wannan gidan kuma a hada baki a zo a daɗa yi mai ciniki kuma ibiya ilali to tunda ba kudinsa bane kudin haram ne kudin al'umma ya samu ya rubda ciki a ciki Allah ya kawo ta hanya mafi sauki da wasu suke suke gyare kudin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته